shine bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعطفة نور ترسلنا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة الساحرين وفتنة الحصلة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطاعنين ومن شر الخلائق أجمعين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بأداوتك من خالفك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد, سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يقتصد فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت wato da hadisin an roƙe shi daga Imam Malik daga Ibn Sa'id al-Ansari daga Abdullah ibn Ka'ab maulan Sayyidina Uthman dan Affan ya ce Mahmud ibn Labid al-Ansari ya tabbai Sayyidina Zaid ibn Thabit sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sani wanda ya tara Al-Qur'ani mai girma da umarnin Sayyidina Abubakar da Umar wanda yana cikin masu baiwa na ban mamaki watan an ce lokacin da ya zo maka ya koyi alkur'ani surori goma sha ya haddace a cikin kwana goma sha bakwai saura ta sai rasulullah da ya ga fitnansa da hazakansa lokacin da ya zo madina sai ce je koyo mashi yaren abraniya da siriyaniya domin nuna cewa addinin musulunci addini ne dauli addini ne wanda zai shiga zuwa kowane ƙasar duniya aka ce ya koyi waɗannan yarukan gaba ɗaya iya kyautata su da yadda ake rubutu a cikin su da komai cikin kwana goma sha bakwai wannan duka albarkan sai na rasu da bai a tantar da shi akan mutumin da zai zo mai iyalinsa sannan sai kasala ya kama shi ba tare da ya yi inzali sai zai dunu thabit radiyallahu anhu ya ce zai yi wanka wa kala lahu mahmud sai shi mahmud ibn labidin ya ce mashi ai ubayyu ibn ka'ab mun san kuma waye ubayyu ibn ka'ab wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine mafi iya karatun alqur'ani wato umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ganin yin wanka a cikin irin wannan yanayi sai zai ibn thabit yake cewa inna ubayyu ibn ka'ab naza an zalika qabla an yamut wato sai na ubayyu ya sauka ya kauce daga wannan fahimtar ya dawo daga wannan fahimtar kafin ya koma ga Allah watan kamar yadda muka sani mun yi dan bayani a baya shi asali shine idza massal khitanu khitan ko idza jawaza khitanu khitana faqad wajaba al-ghusl idan namiji ya sadu da mace ko da an sami inzali ko ba a samu ba wanka ya wajaba saboda iltiqa'ul khitanai ne a malamai sun ci tafasil a cikin wannan me ake nufi da iltikaful fitanai ne maganganu ne da yawa to amma dai ya tabbata cewa ba ana nufin kawai kaciyar namiji da ya faru da kaciyar mace bane domin kaciyar mace laisa fi farji saboda haka mujarradin iltikaful fitanai ba abin da ake nufi ba kenan ana nufin dai saduwa ko ko watan dan fitan din watan ana nufin saduwa ko da bai ilaji to shi kenan dole wanka ya waje ba kansu a wannan matsalar tana cikin matsalolin da malamai ke ganin akwai ijma'i a cikin shi watan bayan nasi an yi ijma'i a cikin wannan rubo da yake watan kuma har yanzu tana cikin matsalar da ke nuna wani cewa ijma'i mutlaki abu ne wanda ba zai yi domin duk da wannan ijma'in akwai wasu ɗaiɗai ko wanda suke ganin sabanin haka misali lura da hadisin rasu ibn khadijin ko wanda wata rana hadisin bukhari da muslim ne wata rana yana tare da iyalinsa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aiko a kira shi yana jin kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi da sauri ya wanka ya tafi shine ya je yake baiki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halin da yake ciki kuma sannan yace bi inzali ba amma shine ya tsaya ya wanka ne shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ai ba su yi wanka ba alma'u min alma'i abin da yake kawo wanka shine zuban inzalin matan da namiji zai yi to wannan suka rike da wannan hadisin cewa ai ba dole sai an yi wanka ba to amma dai jamhurin malamai ko a ce ijma'u man yu'tadu bihi sun tafi akan cewa wannan hadisin na Rafi ibn Khadijin shararre ne wato mansuhi ne da waɗannan hadisan wanda suke nuna cewa idza masal khitanu khitana ko idza jawaza khitanu khitana faqad wajaba al-ghusl وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل yace مالك ya rawaita daga imamu daga nafi shi kuma ya rawaita daga sayyidina abdullahi ibn umar yana cewa idan khitan din namiji kaciyar namiji ya zarce kaciyar mace faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba a gare su wannan dai abu ne wanda ya zo marfu'an ya zo mawqufan ya zo a lafazi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo daga mafi yawan sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi babun wudu'ul junubi idza arada an yanama aw yat'ama qabla an yaghtasil wato wannan babin yana magana akan alolan mai janaba idan ya so yi bacci ko ya ci abinci kafin ya wanka حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصيبه جنابه من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واغسل ذكرك ثم نم watan wannan hadisin daga daga Imam Malik daga Abdullah ibn Dinar daga Sayyidina Abdullah ibn Umar daga Sayyidina Umar ibn Khattab yace ya faɗa wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi janaba na kama shi da daddare sai manzon Allah watan wannan ya nuna yana neman wata ɗan ruksa ne a cikin abin sai Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mashi kayi alula ka wanke zakar ɗinka sannan kai bacci kamar yadda muka faɗi a baya wannan ita ce alular da malamai suke cewa ba abin da ke warware ta ko sai dai da adatun jima'i din duk wani abu da yake warware alula galiban ita ba ya warware ta ko adatan ita ba ya warware ta amma kuma ita kuma baya adatan ibada da ita kamar sallah ko wani abu sannan sai kai bacci bayan nan وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة أرويت على يوم مالك دقى هشام بن عروة دقى بابنسا عروة بن الزبير كينا عن عائشة دقى سيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول كاكسا تتنا إذا أصاب wa ahadukumul mar'ata idan ɗayan ku ya zo ma mace anan da ana nufin matarsa thumma arada an yanama sannan ya ce bacci qabla an yagtasila kafin ya wanka fala yanam hatta yatawadda wudu'ahu lis-salat kada ya bacci har sai yayi alola irin alolan da yake yi wajen sallah a wani riwaya ya zo ya wanke zakar dinsa ya wanke hannunsa ya wanke fuskansa ya wanke kafafunsa to amma dai kibancin riwaya za a daura shi akan wannan riwaya sai ya zama ana nufin dai watan yayi kaman yanda yake yi cikin alolan sallah kenan watan wancan zikrul ba'd muradan bihi kull وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام هذا ما حديث عبد الله بن عمر an ruwaita daga abdullahi ibn umar daga malik daga nafi cewa sai na abdullahi ibn umar ya kasance idan yana so ya yi kwanta ya huta ko kuma ya ci abinci wa huwa junubun yana da janaba asala wajhahu sai ya wanke fuskansa ilal mirfaq wa yadayhi ilal mirfaqain da hannunsa zuwa mirfaqai wa masaha bi ra'sihi sai ya shafa kansa thumma talima aw nama sannan sai ya ci abinci ko ya kwanta watan kaga dai wannan kamar yadda muka ce zikrul ba'di ne muradan bihi kul an ambaci sashi ne hakika shine yin alola irin alolan sallah shine abin da ake yi to amma shi wannan a cikin wannan riwayar nafi'u ya ambaci sashin abin da sayyidina abdullahi ibn umar yake yi ne ba gaba daya ba babu i'adatul junubi salata wa ghusluhu idza salla wa lam yadhkur wa ghusluhu thawbahu koko babu i'adatul junubi salata wa ghuslihi idza salla wa lam yadhkur wa ghuslihi thawbahu diddai a watan babi ne wanda yana magana akan maimaitawan mai janaba sallah da kuma yin maimaita wanka har yanzu idan yi sallah da yin wanka afon zama mai ta wanka ba idan yi sallah ba tare da ya tuna yana da janaba ba watan yi sallah sai daga baya tuna aiko yana da janaba yi sallah sannan kuma ya ga wanke tufafinsa ya wanke tufansa shi ma حدثني يحيى عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء wani hadisi ya rawaito shi daga Yahya daga Imam Malik daga Isma'il ibn Abi Hakim Isma'il ibn Abi Hakim ɗaya ne daga cikin malaman Imam Malik wanda ya rawaito hadisi gaba da hadisansa daga shi guda hudu ne guda uku mursalai ne guda ɗaya a marfu'i ya rawaita daga afa ummu yasarin ya bashi labari cewa manzon Allah tsira da yancin Allah tabbata a gare shi ya yi kabbara cikin wata sallah daga sallola thumma ashara ilayhim sai musu ishara da hannunsa alin ku su ku tsaya inda kuke fa zahaba sai ya tafi thumma raja'a ya dawo ala jildihi a jikinsa sallallahu alaihi wasallama akwai alamar ruwa a nan wajen a afa ummu yasarin san ba sahabi bane saboda hadisin mursali to amma shi wannan hadisin yana daga cikin masu sunaye mai daɗi ka san manzo Allah sallallahu alaihi yana son a sa sunaye masu daɗi yana cikin sunaye masu kyau wanda ake so a yi kuma yana daga cikin amalonin yaya iyayen iyayen su zaba musu irin waɗannan sunayen masu ma'ana masu daɗi to manzo Allah sallallahu alaihi yana fara da suna mai daɗi ko kamar sahalu musadin irin waɗannan aga ubdu yasari kaga duk sunaye ne masu kyau to a tsawon da sa ba sahabi bane amma shi wannan hadisin har yanzu an rawaice shi daga Imam Shafi'i radiyallahu anhu duka yana cewa akhbarani thiqatu haka da isnadin shi zuwa ga sayyidina Abu Huraira an kuma rawaice shi da isnadin shi zuwa sayyidina Abu Bikrata duka isnadai muttasilai an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan irsalin la yadurru hadha alhadith kuma watan a riwayar abu bikrata ya yi ta'ayyinin wace sallah ce domin ana an ce kabbara fi salatin minas salawati ya yi libaminta a riwayar abu bikrata ya ce fi salatin fajr saboda haka sallar sallar alfijir ce wata mazala ta da mutala sabata a gaishe wata rana ya fito ya yi kabbaran sallar alfijir sai ya masa abin ishara su tsaya su dakata sai ya je ya dawo suna inda suke ya yi wanka mukaddara wasan sai ya dawo sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da neman su sallah to wasan anan malamai sun yi maganganu da daman gaske akwai maganganu da yawa ikhtilafat daqiqa jiddan a malamai tsakanin malamai misali a mazhabin malikiya shin idan haka ya faru me za a yi anan wata malamai da farko sun yi sabani shin sai da aka riga aka yi takbiratul ihram ne sannan sai na rasulullah ya tafi ko ko kafin takbiratul ihram ne da yawa wasu sun tafi akan cewa kafin takbiratul ihram ne amma wasu hadisai nassun su ya nuna cewa bayan takbiratul ihram an ce kabbara fi salatin min salawati kaga an yi takbiratul ihram ko da yake kabbara za a iya nufin an yi iqama ne shi kansa bai takbiratul ihram ba ko da yake an jingina gare shi ba abin da yake da iskali ba ga wurin masanan larabci to amma dai da yawan malamai sun tuba kan cewa babu shakka sai nasu la ya shiga cikin sallah shiga ya riga ya yi takbiratul ihrami to idan haka ya faru da liman menene mafita shin idan ya je ya dawo zai sake takbiratul ihrami ne su ma ma musu sake takbiratul ihrami ko ko a zai bina'i ne shi akan takbiratul ihramin sa da ya riga ya yi su ma ma musu binayi akan wanda suka riga suka yi ko ko a'a shi zai binayi ne ma musu sake ko ko a'a shi zai sake ne ma musu binayi arba'atu aqwali to imam malik ne cewa idan aka ce zai binayi da shi da mamu to ya nuna cewa ya yi sashin ibadan sallah babu tsarki ko ba haka ba ko bai halatta mutum ya sashin ibadan sallah babu tsarki ba ko dole sallah a yi ta da tsarki ko dan mutum ma yana ba da sallah ya ci da ba ya da tsarki yana liman misali to mu da mazhaban mu na malikiya zai je shi ya tsarki su kuma ma mu su nemi wani ya ci gaba su da sallah wato ya ja wani ya ci gaba da sallah su sallar su tayi dan su ba su ne ba su da tsarkin ba kuma ba da gangar ne ya limance su ne da tsarki ba a ganin a mazhaban malikiya akwai kaulin cewa idan ya limance su da gangar ba ya da tsarki ya san ba ya da tsarki to dole ya maimaita tare da su ya maimaita su maimaita a buhari bazan nu'man a wajensa in ya limance su bai da tsarki ko da ba da gangar bane sallar su ta bace yadda nashi ya bace ba ma za mu zo cikin wannan maganganun da akwai hadisan sai na umar wanda suke nuni zuwa ga wannan matsalar za a dan yi magana akan ta a to mu kauli na biyu kauli na biyu shine shin shi zai jaddada ne misali in ya dawo sai ya sabunta ya faru daga farko ya ƙara takbiratul ihrami su kuma su binayi to idan shi ya faro daga takbiratul ihrami ya maimaita takbiratul ihrami su kuma suka binayi akan takbiratul ihrami su tunda suna nan suna jiran shi to ya nuna sun riga shi yin takbiratul ihrami ko inda ba mu je da imamu biyu tammali a sa iman ne dan aiko ne da shi dan haka mamu ya riga iman ta da kabbaran har ma ke idan ko har mamu ya riga iman ta da kabbaran har ma a wazaran malikiya ba zai yi ba a wazaran shafi'iyya su suna ganin har yanzu bai yi ba ne ba da imamu ya riga liman ta da takbiratul ihram wata ai suna cewa aqdin azmar niyyan sallah ba mamaki to amma dai kauli mashhuri ingantacce wannan abu ne ba ne yiwa a idan aka ce duka su za su bina'i ko ko a ce a shi zai bina'i su su jaddada shi ne bina'i a kan sallan da ya bari su kuma su jaddada to har yanzu wancan iskali na cewa a ya yi bina'in sallah ba ya da sarki ba ya yi bina'in akan sashin sallan da ya sashin ta ba sarki yana nan to a dalilin haka dai imam malik yake tafiya zuwa da kauli na ƙarshe cewa wajibinsa ne da shi da su su maimaita takbiratul ihrami gaba daya su maimaita takbiratul ihrami su ma su maimaita takbiratul ihrami tare da shi wannan shine qaul al-ashar wannan idan kamar alajar lamarin sai na rasulullahi ko ko kamar yadda muka bayani a baya a wurin mu'afo inda zai je ga wancan ba zai juya ma alƙibla ba ba zai yi ibari da alƙibla ba ba nisa kuma alƙawar makani da zai je da waɗannan to amma idan ya zama a ƙa'ida kamar yadda yanzu zai faru ba yanzu in mutum yi ya tada sallah sai ya tuna yana cikin jaraba kawai abin da zai yi shine ya sa ɗaya ya limanci jama'a dan malama suka ce ai wannan ya faru ne dan manzan Allah shi ne ma sun sai ko sallama ba wanda zai shiga gaban sa sallallahu alaihi wasallama yayi sallah sallan sa ta yi ba za ta yi ba ko sai inda umurnin sa ne sallallahu alaihi wasallam shikenan to wannan kuma ya zama kaddim imamin kunta an ta imama amma in dai ba umurnin sa sallallahu alaihi wasallama to ba zai yuyu wani ya shiga gaba yayi sallah da a rayuwar sai na rasulullahi a hadarin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dalilin haka suka ce to wannan ya faru ne dan manzon Allah ne amma inda wani ne to ka'ida ita ce shikenan sai ya sa wasu sa wani ya ci gaba da yin wasu sallah wasu kuma suka ce a'a ba sa wani ya ci gaba da yin wasu sallah za su yi ba kamar a ka'idan fatwar mazhaban shafi'iyya abinda za a yi shine dole dukansu kowa ya kama sallansa ina fatan mun gane idan haka ya faru to kawai sai kowa ya ƙara suna shi sallah don su ba su yarda da cewa watan ya jawo wani ya limanci jama'a to haka ko kuma su jira shi watan ko su jira shi har ya je ya dawo ko kowa ya sallansa shi kadai to amma ba malikiya na hamsin yadda zai yi kowa ya sallansa shi kadai amma al'aula shine su sa wani ya ci gaba da sallah ko da kuma shi ma wani nashi za ta warware wani ya ci gaba to haka ne har idan da sallah Allahu a'lam kuma ashara ilaihim bi yadihi an inkudu sai ya nuna musu da hannunsa ku tsaya wacan ku jira a sallallahu alaihi wa sallam fa zahara sai ya tafi thumma raja'a ya je ya dawo ala jildihi a cikin jikinsa sallallahu alaihi wasallama wani riwayan ya ce wa rasuhu yaqturu ma'an ko kansa sallallahu alaihi wasallama yana yana digar da ruwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kuma riwayan ya ce wa ala jildihi a jikinsa sallallahu alaihi wasallama asarul ma'i watan alamar ruwa watan ya ji yayi wanka sallallahu alaihi wasallam ya dawo suna tsaye suna jira kamar da yadda muka sani a wannan jiran abin da ake so shine bawa ya ta tasbihi ya ta zikirin Allah subhanahu wataala domin sallah ɗaya ne daga cikin nau'in ibadun da aka shar'anta su don zikirin Allah subhanahu wataala wa aqimi salata li zikri saboda haka ya tabbatar mana da zikiri ne karatu ma dan zikiri ne ke وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا an ruwaita daga malik daga hisham ibn urwa daga zubayd ibn salt ya ce na fita wata rana tare da sayyidina umar ibn al-khattab zuwa jurh jurh sayyidina umar yana da gida a wajen kaman mil uku ne daga cikin garin madina ta hanyar sha sai ya duba bayan idan da sallan asuba ne ya gama abubuwan da zai ya fita zai koma gidansa ba sai da ya je gida sai ya duba sai ga ashe yayi mafarki alaman alaman mafarki a jikinsa kuma ya yi sallah ba tare da ya wanka ba faƙala wallahi ma a rani illa talautu ya ce a wallahi ban gani kai na lalle sai na yi mafarki kuma wa ma sha'artu ko wa ma sha'artu ba tare da na ji ba fatan ba tare da na sani ba wa sallaitu kuma na yi sallah wa maktasaltu kuma ban yi wanka ba qala fatazala yace sai sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi wanka wa ghasala ma ra'a fi thawbihi ya wanke abin da ya gani a cikin tufafinsa wa na baha malam yara kuma ya yayyafa ruwa a wajen da bai gani ba watan bai ga komai ba wa azzana ya yi azan aw aqama ya tada iqama ko kuma ya tada iqama thumma salla ba'da irtifa'i duha sannan yi salla bayan walha ta daga mutamakkinan watan yana mai nutsuwa anan mas'aloli ne guda biyu muhimmai a cikin fiqhu suke cikin wannan hadisi na farko mutumin da ya sallah ba tare da yana ya yi mafarki ba tare da ya yi wanka ba wajibinsa shine dole ya rama sallan ita sallah ta san tana cikin abin da zifiyan ba ya dauke ta ko a ka'ida an ce rufi'a an ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alayhi Allah ya dauke ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su ko misali a wata mazhaba a wata mazhaba idan mutum ya sha azumi da kuskure shi ke nan inda ma al'amullahu wa sakawu babu gabayi a kansa to banda sallah wannan mazhaban wasu ne ko shafi'iyya da sauransu to amma ita sallah ba maganan cewa wai yi da kuskure ko ka duk abin da ka manta a cikin sallah ko kuskuren da bawa ya a cikin sallah to in ya tuna ko bai yi sallah ba ya manta to dole in ya tuna bai yi wannan sallah dole ne ina fatan mun fahimta wato ita mantuwa ba ya ɗauke ta to sai na umar to amma kuma mantuwan yana ɗauke ma wanda suka yi tare da shi ya yi wannan sallah misali yana da ihtilami ya yi wanka ba daga baya ya tuna ba za a ce sallan mamunsa da suka yi sallah tare da shi bai wanka ba su ma ba su da sallah suna da sallan su ɗari bisa ɗari suna da sallar su cikakkiya ko da yake abu anibatar da umar yana tafiya akan cewa su ma ba su da sallah su ma sai sun sake saboda shi yana yana ginawa akan cewa qabulu salatil mamumi muta'alliqun bi qabuli salatil imami fatan karban sallar mamu ya ta'allaka ne da karban sallar liman shi yasa shi a wajen shi ma mamu baya karatu a sallah mamu baya karatu a sallah fatan mamu in aka zo a sallah sai dai kawai ya saurara a sawabin sallah jahariya ce ko sirriya ce ba zai karatu ba kamar yadda misali yake sabani a sauran mazahib suna ganin cewa wasu suna ganin cewa mam zai karatu a sallah sirriya ba zai yi a jahriya ba wasu na ganin da sirriya da jahriya duka zai yi a cikin zuciyarsa shi a wajensa liman ne kadai ne yin duka ibadu su ma mu kawai bi suke yi an ce wata rana wata latifa ta taɓa faruwa wasu masu bin mazaban shafi'iyya suka ji wannan masu afon bin wata mazaba don zamanin abu hanifa ba mazaban shafi'iyya inda na faɗi haka na yi shuru shi ke zai zama dalilin cewa wannan magana maudu'i ne ko sai zama dalilin cewa magana maudu'i ne domin abu hanifa ya rasu a shekarar da aka haifi ma imamu shafi'i ne to wasu masu dai bin wata fahimta wanda daga baya ta zama ita ce mazaban shafi'iyya a sun zo suka same suka ce wannan wani irin fatawa yake ya zai ce mamu ba zai sallah ba gida to su uku ne sun zo suna ta gardama irin da sai ce a ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku zaɓo ɗayan ku yi magana da shi sai suka zaɓo ɗaya daga cikin su sai ce to kun yadda duk abin da yake gani ra'ayin shi abin da ya faɗa kun faɗa zai wakilce ku suka ce ya wakilce mu duk abin da yake gani shi kuke gani in yi magana ni da shi suka ce eh mun yadda ce to ku tafi an gama gardama ko ba haka ba tun da ai gashi sun zaɓe shi ne sun wakilta da shi wakilin su ne duk abin da ya sun yi duk da su sun yi shiru amma sun ce abin da ya ce sun ce to ce to shi ke na haka shi ma ma mu tare da liman magana ya kare to Allahu ala ala kulli hali mas'ala ta biyu ita ce mas'alan zuban watan watan najasatul mani shi mani najasa ne ko ba najasa bane a mun sani mazhabar malikiya da mazhabar hanafiya sun tafi a kan cewa maniyya ya sani imam shafi'i ya tafi a kan rashin najaskan maniyya cewa ba najasa ba ne shi za su shi ainu dukansu suna da hujjojinsu hujjar da imam shafi'i ya dogara da shi shine hadisan sayyidatuna Aisha kuntu ahuttuhu fi thawbin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam thumma yusalli wala thumma yusalli fihi ko kuntu ahukuhu ko kuntu afrikuhu ko duka dai hadisai mabambanta da suke nuna watan idan busasshe ne kankare shi sai da tuna Aisha take yi idan kuma ba busasshe bane watan arrafa shi kuma wanke shi ake yi to amma gaskiyar magana wannan hujjojin ba isa su zama dalilin rashin najasan maniyyar rajul ba wannan cewa mutu a hukku illa kawai abin da za su iya nuni da shi shine najasa ne fil halatai illa al-yabisu ga yanda ake mashi dan ba a taba cewa gashi an bar shi ba ko ba a taba cewa gashi an bar shi ba an ce idan yabis ne an kankare idan danye ne an wanke to kawai abin da hada ma mustafadu min alhadisi amma ba a istifada daga cikin wannan hadisin cewa watan najasa ne ko ba najasa ba bal yana nuni ba da cewa najasa ne tun daga shi har ya bista sai da aka kankare to a wannan kenan abu ani fatan nu'man ne tafkan cewa najasa ne dan najasa najasa ne to amma ya isu yakfi fihi al-farq wal hattu watan busasshe in aka kankare aka kankare ya wadatar da shi ɗanye kuma dole sai an wanke wannan a ganin abu hanifa kenan to kaga da abu hanifa galiban a mafi yawan aqwal mazhaban shi ta fi nisa da da watan mazhabobin sauran a'imma ya fi kusa da zahirin nususa wannan kowa ya san dalili fiqhu alil iraqi da fiqhu alil madina da kasancewa alil iraqi an amin al madina to min akthar sahaba wannan ne kowa ya san dalilai duk wanda yake karatu to amma anan imamu abu hanifa ta noman mazhaban shi ita ce ta fi daukan dukkan hadisan gaba ɗaya wata dan najasa najasa ne amma busasshe kankarewa ya wadatar masa ɗanye kuma dole sai an wanke kana ce mun wani irin magana nake zan yi so yawa me yasa nace zan yi so kankaran nan zai iya yuyuwa a tufafin da yake na fata ne ko na su na gashi ko yanzu in ka zo ko a gashi in ka kankare kai ta kankare shi zai ta sarar kila ma har ya fuka wanke dan ka wanke zai bayo cin ne ya zuba masauran wajen amma in ka kankare ta zai gaba daya ina fatan mun fahimta da in ya in ya baya tsotsan shi wata baya tsotsan shi shi gashi baya tsotsan wannan ruwan namiji din dan haka zai tsaya akai ne ya bushe idan ya tsaya akai ya bushe in aka kankare shi zai kankare ko shi yasa wani hadisi yake cewa inna ma huwa mislul busaq aw al buzaq wata ai wannan maniyur rajul din kaman busaq ne kawai kaman kaki ne abin da ake nufi da kamar kaki yanda yake sauka yadda malamai suka rubuta ko da ma yake hadisi na akwai maganganu a kansa amma dai yana nufin ai in ya sauka baya tasharrubin sa ba kamar bawali ko wani abu ba ba cikin abin da in ya sauka akan irin tufafin su na wancan lokacin ina ba ta mun fahimta to kaga ko da maza ba abu hanifa ka dauka yanzu in tumani ya zuba a tufafin mutum ya kushe dole a wanki ko da ba ba abu hanifa ina fata mun fahimta dole a wanke me yasa dole a wanke saboda ai mu irin tumarin mu yana tsotsewa dan haka ba kankaran da zai fitar da shi ko ba kankaran da za ta fitar da shi dan yana tsotsewa ya shige cikin tufafin dan auduga ne da haka kaga da mazhaban Abu Hanifa da mazhaban Malikiya sun haɗe kenan a cikin wannan fatawar ko da yake Imam Malik ya sharɗanta wankewa a dukkan hali biyu din da busasshen da danyen zai yuyu ya yi fatawa ne lura da irin tufafin da suke sawa a wannan lokacin Allah ya kara masa yarda ba sai shi a lokacin zakila tufafin da ya fi shahara kila tufafin auduga din ne wanda yake shanyewa sai yi fatawa da wajabcin wankewa wanda kuma shi ne fatawan da ya dace da zamanin mu yanzu dan haka watan cewan maniyur rajul najasa ne wannan shine mazhaba watan shine kauli ingantacce wanda ya ce ba najasa bane yayi kuskure kuma Allah ya bashi ladan kuskure ko ko ba haka ba man istara ya ba ba lahu ajrun wahido amma ya kuskure najasa ne saboda wancan dalilin suka dogara shi cewa ba najasa bane la yanhudu dalilan bai kai ya zama dalili da saboda haka fattazara sai ya wanka sai na Umar radiyallahu anhu wa ghasala ma ra'a fi thawbihi ya wanke abin da ya gani a cikin tufafin shi wa nadaha ma lam yara ya ya fama abin da bai gani ba ruwa wa adana ya azani watan ya kira sallah to wannan anan mun sani malamai sun sabani shi da mutum da ya sallah shi kadai mun sani azan sunna ce muakkada ko ko da yake duk da kasancewanta sunna inda mutanen gari za su tattaru gaba ɗaya a cikin barinta za a yaƙe su har sai sun yi ta ko duk da sunna ce amma inda za mutane za su ce su za su yi azan wajen in su sallah kawai ikama za su tun da shine farilla to za a yaƙe su ikaman ma sunna ce mu aka da afwan a za a yaƙe su har sai sun yi azan to amma kuma yana da kyau mutum wasu hadisi inganta hadisai ingantattu wata mutum ko shi kadai zai yi sallah a daji yana ba laifi ana so ya yi azan domin mala'iku za su taya shi sallah sannan ya zo ya yi sallah wasu kuma suka tafi akan cewa idan mutum sallan shi kadai zai yi ba sai ya yi azan ba wallahu a'lam da azan din ga nan daga sunan shi ma yana nufin ish'ar ne wajen sanar da kiran mutane su zo to in kai kadai zaka yi kaga ba wani wanda zaka yi ish'ari to fa azana yi azani aw aqama ko a yi iqama wajen shakkur rawi thumma salla sannan yi salla ba'da irtifa'in duha bayan wa bahata rana ta daga wannan ne mun yi wannan bayanin a baya cewa salla menene a a la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu ko وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن سليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب غدا الى ارضه بالجرب فوجد في ثوبه اغتلاما فقال لقد ابتليت بالاغتلام منذ وليت امر الناس فاغتسل وغسل ما راى في ثوبه من الاغتلام ثم صلى بعد ان طلعت الشمس. انا حديث اروي شيء daga Malik daga Sayyidina Malik Imam Malik radiyallahu anhu daga Isma'il ibn Abi Hakim shi ne wancan wanda ya ruwaita hadisin baya daga Sulaiman ibn Yasari daga Sayyidina Sulaiman ibn Yasar daga Umar ibn al-Khattab yake cewa kana Umar ibn al-Khattab ya tafi in an ce gada kamar yadda muka ce shine yin fita da sassafe sammako ya yi sammako zuwa gidansa wannan an ce arzihi arzi yana nufin kamar kowa amma dai gida ne yake da shi a wajen jurufi a can juruf fa waje da fi thawbi ihtilaman sai ya sami alaman mafarki a cikin tufafinsa fa qala yace laka duktulitu bil ihtilam an jarrabe ni da yawan mafarki mun zuwullitu amran nas tunda aka daura min lamarin mutane wato na zama amirul mu'minina wallahu alam kida yana nufin saboda rashin samun damar kusantan iyalinsa ne kuma mun sani cewa wannan ihtilaf din wani hanya ne da ma'ur rajul yake samun damar fita daga cikin mutum domin mutum ya dawo da karfinsa da lafiyarsa cikakke fantasala yace sai yayi wanka wa ghasala ma ra'a fi thawbihi min al-ihtilami ya wanki abin da ya gani a cikin tufafinsa na ihtilam thumma salla ba'da an tala'at ash-shamsu sannan ya jira rana ta fito ya rama sallah ko da yake wannan abin da zahirin nasu yake nuna kenan amma ita sallan farilla an ce falyusalliha idza zakaraha ko mun yi wannan bayanin a baya saboda ko da lokacin da rana take cikin fitowa ne tunda sallan farilla ne zai rama ta a wannan lokacin dan lokacin ne idza zakaraha ta to amma dai wannan nasu ya nuna cewa bai sallace ta ba sai da rana ta fito wallahu a'lam وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غر إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت الأروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته الرواية لك إمام مالك يحيى بن سعيد الأنصاري لك سليمان بن يسار يأتي سيدنا عمر بن الخطاب يأتي سلمان الصباح المتاني ثم غدا الى ارضه بالجرف sai ya tafi zuwa kasar sakwatin gidansa na can zuru ko wajada fi sauke ta tilaman sai sami alaman ihtilam alaman mafarki a cikin tufafinsa babba da yace inna lamma asabna alwadaka yace mu tun da muka watan anan zai yana nufin zahirin lafazi ne zai yana nufin majazi ne abinda ake nufi da asabna alwadaka watan tun da muka ci naman cinya watan malamai suka ci ana nufin romo ne da ke tare da nama watan yawancin irin wannan ruwan ke tare da nama yana yawaita ruwan daliji wanda yana sa shi yawan itila wallahu ala lanatin tsoro watan na da ce arko yana nufin dukkan wani ruwa da ke cikin jikin mutum duka da jini da nono da ma'ul rajul da fitsari da zufa duka ana kiransu tsoro daga arko wato ya ce to wannan kaga kila yana nufin in kinaya ne ke akan almaniyu ne to yana nufin lalace ruku sai ruwan ya zama soft sai ya rika fita da yawa ya zama yana yawan fita a dalilin wancan abin da muka ce wato yana nufin ma'un rajul din kenan zai nuna kuma lalace ruku dan arka kuma har yanzu zai iya nufin jijiyoyi da kasussuwa wato magudanan da suke rikewa su hana wucewan ma'un rajul din sai suka yi taushi sai ya zama sun sami daman buɗewa da fita da yawa wallahu alam watan da yana nufin sai ya zama dalilin yawaita mafarki fattasara sai yi wanka wa ghasala al-ihtilama min thawbihi sai ya wanke kuma wannan abin da ya samu na mafarki a cikin tufafinsa wa qala li salatihi kuma ya maimaita wannan sallar sasa وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب أرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يكسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أصفر فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا فكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أكسل ما رأيت وأمدح ما لم أرى an ruwaita daga sayyidina Imam Malik radiyallahu anhu daga Hishamu bin Urwa daga babansa Urwa ibn Zubair daga Yahya ibn Abdurrahman ibn Hafiz ya ce yayi umra wata rana da sayyidina Umar ibn Khattab fi rakibin a cikin wani ayarin da a cikin su akwai sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa anna Umar ibn Khattab sayyidina Umar ibn Khattab arrasa bi ba'd at-tariqi wa bayan dare yayi zurfi kwarai da gaske ya dan kwanta domin hutawa qariban min ba'd al-miyah kusa da wani ruwa ba can ba nisa da inda ruwa yake fa talama umar sai sai na umar ya farka wa kad kada an yusbiha kuma ga asuba ya kusa falam yajid ma'a ar-rakbi ma'an yace ko bai sami ruwa isasshe tare da wannan ayarin ba farakiba hatta ja'a al-ma'a sai ya hau da dabbabin hawansa jama'a ma duk suka hau aka gangara aka tafi wajen ruwa فجعل يغسل ما راى من ذلك الاحتلام sai ya tsaya yana wanke abin da ya gani daga wannan ihtilam din hatta asfara har watan gari ya fara wayewa ka san isfar watan ba wayewan gari watan hasken asuba din nan ko inda ka zaka iya gane wanda yake zuwa daga nesa watan anan abin da imamu malik yake mana ishara na fikiwa a cikin nassi da a ce hattu kadai yakfi da sai na umar bai jashe ma masahabbai mashaɗin ga asuba lokacin sallah bin ya yi wanka da kawai sai ya wanka ko ya taimama ya hattun abin da ya samu na tufafi ko da kawai kankara abin da ya samu ya yi amma sai bai tsaya wa kankarewa ba tun daga lokacin sallah yana ta shiga ya tafi har sai da aka sami ruwa ya wanke watan da hattu na isa da ya yi hattu ko wannan shine abin da yake na kuma da hattun na isa da su sai na amrul as ba ce ga wani tufafin ka tsaya a wancan zai ce ya amincin da sahabbai da yawa a cikin rabbi da zai ce a'a ai da kakan ka ne kawai mun yi sallah ko Allahu a'lam a wadana lahu amrul al-as sai na amrul as yace mata yace masa asbahta wa ma'ana diyahu yace ka waye gari gari na neman ya waye kuma mu muna da tufafi ba wannan ba fada ka baka san ka ba mu wannan tuma ba ka tufafi wani ka sa dai kuma kawo naka a wanki faqala umar ibn al-khattab wa ajaban laka ya amr ibn as kai ka cika abin mamaki ka isa abin mamaki ta in kunta tajidu thiyaban afa kullu nasi yajidu thiyaban ta in kai kana da fiye da tufafi daya shin kowa ne yake da fiye da tufafi daya watan abin da amirul mumini ne yake mana nuni da shi a nan wajen shi amirul mumini ne ya kamata ya rayu ne irin rayuwan mafi kankantan talakawansa ko da in kunta ta ci siyawa eh kai talaka na ne daga cikin talakawa na ba laifi ka mallaki ni kuna da yawa amma tun da ni shugaba ne amirul mumini ne to shin ba da ganin dole ne ni in sauka da rayuwar rayuwar mafi talaucin talakawa na inda kowa zai sami kuduwa a ciki na shin kowa ne yake da tufafi fiye da daya radiyallahu anhu wa arda mun sani abinda kowa ya sani an ce bayan wilayan amrul musulmai sai da ya zama tufafinsa gaba daya kwara ɗaya ce sai da ta koma rigansa ɗaya radiyallahu anhu ko akwai lokacin da ake ta nawo ma suke yi in watan yana bukatan ya wanke wannan sai ya ishtimali da guda ɗaya sai a wanke wancan don ka san tufafin ɗaya ana ɗaurawa ne ɗaya ana yafawa an ridao wal izar ko to an ce akwai lokacin da ya yi baki radiyallahu anhu bai fito ba har rana ta intisafi ba don koyar ba saboda ya cire tufafin an wanke sai bakin su zo ba ya da wani kuma wanda zai sa rida din ya fito saboda haka haka yace jira sai da ya bushe radiyallahu anhu sannan ya fito ya zo wajen bakin sa to wannan dai haka su suke Allah ya kara masa yarda a matsayin sa na amirul mu'minina watan yayi takallufin abubuwa da yawa wanda suke watan ba kasafai kowane mutum jagora zai iya amma kuma duk da haka da ya je ya sami wani daga cikin gwamnoninsa ya ga abin da yake sai ya ce mu duka duniya ta shagaltar da mu amma kai fatar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban ne Allah ya kara musu yarda to yace to kowa ne yake da tufafi wallahi law fa'altu hada kana sunnata yace da zan aikata da ta zama sunna to nan wurin fa akwai magana mun sani aikin sahabi shi kansa duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أبدو عليها بالنواجد فأمام على ما يبين نسكت فيها كي شيني واتن سنة الخلفاء الراشدين shine ko dai ijma'in sahaba ko kuma abin da khulafa suka yi sahabbai suka yi shiru domin idan khulafa suka yi sahabbai suka yi shiru ya nuna wannan abin karbabben abu ne bayan nufin duk abin da khalifa daga cikin khalifofi yayi shikenan wannan abin ya zama sunnan wajibi alkoyi shi to ji dai magana ne suna koma zuwa ga ijma'u sahaba saboda kala kulli halin wallahi law fa'altu hala kanat sunnatan yana nuna mana cewa watan wancan maganar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan yana nufin yin wani abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi shi da wannan tsarin ba domin sayyidina Umar abin da ya kira sunna a nan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shi a irin wannan tsarin ko ba haka manzon Allah ya yi ba ya kira abin shi ma sunna abin da ake nufi da sunna shine yin wani abu wanda ko saba mutane akan wata hanya wanda za su tafi akai ko da yake yana da wani ma'ana daban yana da ma'anan cewa kuma abinda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu a kai shi ake kira sunna wallahu ala ko kuwa jan abinda sahabban manzan Allah suka rayu a kai shi yasa ake kiran wannan abin da muke karanta sunna domin har shi hadisan da sauransu duk ta wajen su muka ruwaito shi yasa kuma ake kiran ahlus sunna ahlus sunna domin su karatun su gaba daya da addinin su gaba daya suna bin shi ne ta hanyar yadda sahabbai suka nakalto daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato abinda sahabbai suka nakalta daga manzon Allah shi suke kwaikwayo suke koyi da shi sabanin wanda suke su ba ahlus sunna ba su ba abin da suke yi ba kenan su kuma suna ganin ai ba sahabbai ne suka mata a kwaikwayi aikin manzan Allah daga wajen su ba zuri'an gidan manzan Allah ne saboda haka su a wajen su kawai za su kwaikwaya su ne ahalin gidan manzan Allah jikoki wajen su gadan ilimin ake yi manzan Allah yana gadar da ilimin sa ne ga wani mutum daya shi ma kuma ya gadar da wani mutum daya haka saboda haka waɗannan mutum daya to shi ne za a yi koyi da shi ba wai sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya shirya da mu bal aksiru ma ra'aytu yace a zan wanke abin da na gani wa an bahu malam ara kuma zan yayyafi a cikin abin da ban gani ba kaga wannan har yanzu yana mana tsananin ladabin sarri na Imam Malik Allah ya kara masa yarda cikin hiwa ko kaga anan duka in ma ba wanda yake da karatu ya dan bincika ya san sauran masabobi ga abin da suka ce ba ba kowa ne zai zo ya gane cewa Imam Malik yana tabbatar mana da abin da ke cikin mazabansa na cewa watan dole a wanke ihtilam bane karka kankarewa ba zai wadatar ba yana isar da sakonsa ta hanya ta latifa ta hikima sabanin yanzu yadda mutane suka dauka in za a yi karatu ba a ci mutuncin wani ba ba a ci zarafin wani ba ba a nuna an kura wani ko bai iya ba kaga nan ba kokarin nuna ko da su kara zarafin wasu bin ɗaya mazaban ba su iya kawai dai yana koro abin da shi ya gina mazabansa a kai kuma yana gaya mana ga hadisan ko cikin amana araba shi kuma shi ko mutum ya rage nashi ya dauka ya amfani da su ko ya ga irin fikihun da Imam Malik Allah ya kara masa da ya gani a cikin wannan nassi ko ko ya kasa ne walam yu'ijma kana qablahu afwan wa an dhahma lam ara kuma zan yayyafi a cikin abin da ban gani ba qala malikun fi rajulin wajada fi thawbihi athara al-ihtilami wa la yadri mata kan wa la yadhkuru shay'an ra'a fi manamihi qala yattasil min ahdath nawmin nama فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله الإمام مالك رضي الله عنه أمذهبا سا idan mutum ya tashi daga bacci ya yi sallah daga baya sai ya ga alaman intilami a cikin jikinsa to zai yi wanka daga barcinsa mafi kusa da yi barcin ƙarshe da yi to in yi wanka to ibadan da ya yi daga wannan barcin na ƙarshe to shi ne zai maimaita amma ibadan da ya yi daga barcin da ya ta kafin na ƙarshe wannan ba zai maimaita ba watan saboda akan cewa zai gina alal yaƙin watan yaƙinin shi anan shi ne a barcin da ya yi kafin wannan bai ga komai ba saboda haka yakinin sa na kafin wannan shine bai ga komai ba amma kuma tabbas wannan abin a bacci ya samu saboda haka to a baccin da ya zo bayan wannan ne wallahu a'lam amma kuma inda misali mutum zai kwanta da ya isha'i ba misali sai can kaman karfe ya kwanta karfe taran dare sai karfe ɗayan dare ya tashi ya sallar isha'i ɗaya da rabi ya koma ya ci gaba da bacci karfe hudu da rabi ya farka ya yi rakatai alfajiri ya sallar asuba can da safe sai ya ga intilali ranar wurin wannan baccin ba za a ɗauki wannan sallan da ya tashi ne na isha'i a matsayin bayan shi ne akhiru nomi wata wannan bacci ɗaya ne illa bacci ɗaya ne munqati bacci ɗaya ne da aka rarraba shi saboda haka zai maimaita isha'i ya maimaita asuba Allah ba'ala wace imam malik ya ce a cikin mutumin da ya sami asarar ihtilami alaman mafarki wala yadri mata kana bai san yaushe kasance ba wala yakuru shay'an ra'a fi manamihi kuma baya tuna dan in ya tuna mafarkin da yayi zai tuna a cikin wani baccin ne yayi to bai tuna wani abin da ya gani a cikin baccin shi bai tuna ya ga wani abu ba qala yartasil min ahdathi nawmin namahu yace yayi bacci yayi wanka daga watan bacci mafi kusa wanda yayi fa in kana sallah ba da zalika naumi in ya kasance yayi sallah bayan wannan baccin fal yu'id to ya maimaita wannan sallan da yayi ma kana sallah ba da zalika naumi ya maimaita wannan abin da yayi sallah bayan wannan baccin min ajli annar rajula saboda zai yi mutum rubbama talama zai yi mafarki wala yara shay'an ba tare da ya watan yi mafarki ya inzali ake nufi cikin bacci ba tare da ya ga wani abu watan ya ga ko yana saduwa da mace ko wani abu ba wa yara zai kuma ya ga haka din wala ya tahimu ba tare da mafarki ba shi yasa wata wani wani hadisai da zamu zo kan su hadisan ummu sulaim ko da ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hal alal mar'ati ghuslun idha hiya talabat manzo Allah yace na'am idza ra'ati al-ma'a ko yace eh za za ta yi wanka amma sai in ta ga ruwa amma an bata ga komai ba shikenan ba komai akan ta wallahu a'lam فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل إذا يسعى هو مني أتين جكنسة وانكا وجب أكنسة وذلك أن عمر سبول سيدنا عمر رضي الله عنه أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه يا ميني تأبين دي صلى تعدك بچي نكرشي دي بعد شيني صلى أصبات أتكمين دي زو أخي سنة مكسف قباتا ولم يعد ما كان قبله بميني تأبين دي صلى تعكاف من والله أعلم باب غسل المرأة هو غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل wannan babu yana magana akan mace za ta yi wanka idan cikin bacci daga kwatankwacin abin da namiji yake gani حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقال لها قالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه أرويت أنا حديث لقى إمام مالك لقى ابن شهاب الزهري لقى عروة بن الزبير يتشي سيدتنا أم سليم أنا عروة بن الزبير an ummi sulaimin hadisi munqati ne domin urwatu ibn zubair bai hadu da sayyidatuna ummu sulaim kai tsaye ba ko saboda haka akwai wani a tsakanin su dan haka malamai suka ce hadisin shi urwatu ibn zubair ya rubuta daga sayyidatuna aisha ce wata hadisin an urwatu ibn zubair an aisha ta ne anna ummu sulaimin wallahu a'lam kuma hadisin ma dai ya zo da asanid da dama ya zo ta wurin sai da tuna aisha ya zo ta wurin sai da tuna ummu salama ya faru da sai da tuna aisha kaman haka ya faru da sai da tuna ummu salama kaman haka wasu suka ce a'a ai hadisi ɗaya ne amma duka ya faru a lokaci ɗaya ne wajen ita ummu sulaim ta zo ta tambayar a lokaci ɗaya ne sai da tuna aisha na nan sai da tuna ummu salamata ta suna nan duka iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka kuma suka waitar da hadisin wallahu a'lam mun san dai wace ce ummu sulaim mahaifiyar sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anha ɗaya daga cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa kyautar aljanna ko tun daga duniya yace ya shiga aljanna ya ji takin kafafunta a cikin aljanna a da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almar'atu tara fil manami mithla ma yara ar-rajul mace ce a cikin baccinta ta ga kwatankwacin abin da namiji yake kai a tattasin za ta yi wanka فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتكتسل sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am za ta yi wanka za mu gani hadisi na gaba ya ƙara akan wannan ma'anar cewa na'am idza ra'atil ma yace eh za ta yi wanka ta in ta yi mafarki kuma har ta ga ruwa za ta yi wanka wani hadisin ma ya ƙara yace ma'ur rajuli abyadu ghalis wa ma'ul mar'ati asfaru raqiq fa idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati kana shabahu ayyuhuma ala kana shabahu minhu ko a ya ce lokacin da sai ya tuna ya rike cewa ya haka wannan wani irin magana ce eh ai mace ma tana mafarki tana gani irin abin da namiji yake gani na kalan dan ruwan namiji ga yadda yake kalar ruwan mace ga yadda yake amma ba yana nufin kuma watan rutubar da mata suke samu a cikin jikin su shine mafarki ba wannan mafarkin wani abu ne wanda yake a cikin mata bai fiye faru ɗaya cikin dubu ba wakil ɗaya cikin dubbai masu abu ne na jin rujudi jiddan ba ba abu ne wanda yake galibul wujud ba shi wannan roƙo ba shi kuma hukuncin sa daban ne a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na in har ta yi hakan sai ce wanka fa qala Allah Aisha sai sai da Aisha ce uffil laki uffin akan fassara ce kaman ko kai ciko ko tir a ta dai kalma ne na tasirin ne kuma haka ko an ce yana da luga ya kai arba'in wata ana faɗin shi da lafazi kala daban-daban daban ya kai arba'in ufin ufan ufun ufin ufan ufun ufa ufi ufu duka ne duk wani yanda gaje tunanin tasawur din sa to zai yi a faɗi shi wannan kuma wani abu ne na wanda malaman ma'ajama suna yansa a da dama kalmar ma annamu zulati to duka tabaddulatu jaiza duk yadda za ka juya shi zai yi da kuma dama juya kalma tulasiya kala shida ne amma dai wannan duk karatu ne na na jami'a juya kalma tulasiya kala shida ne to amma idan za a yi mura'atin sarfin kalmar to shidan nan kowanne kuma zai lunkusu uku ko ba haka ba ina san dai ba gane wannan karatu ne na na ma'ajama karatu ne na ma'ajama amma bari da yi bayani dan ai ba ne biya fa yan jami'a in aka ce da hala da hala to ai tasarrufat din shi za a iya samun da laha da halada da hadala ko da dalaha da da halan kanshi sannan da lahada da ladaha ko duk daga cikin dakhala don kuma ka kalle tasarrufa don wasali ko da wasali ka dauka ka juya shi akan wannan adadin to zai bada kuma wannan adadin shi ma ko ba haka ba wato in kai bamman dali ko ma dukhala to shi ma zai ƙara mimita maka wannan adadin kalma shidan da ka samu inda rubaqiya ce kuma zai ba mu kalma 120 da wani abu to haka dai wannan duka dai to ofin suka ce za ana yana da nuga 40 kuma duka nuga 40 din nan ya halatta a faɗin su wato a cikin shi shi yasa malamai suke cewa wato lugar larabci luga ce tariya yana da cikin kiwomin da Allah ya saukar da alkur'ani a cikin harshen larabci domin duk sauran yarukan duniya ba yare mai arzikin wadatin harshen larabci na kalmomi babu duk yarukan duniya turanci gaba ɗayan ta gaba ɗayan kalmomin cikin yaren turanci gaba ɗaya ba su kai dubu ɗari ba kusan dubu ɗari ba su ma cika dubu ɗari faransanci gaba ɗayan kalmomin shi dubu ashirin da biyar ne gaba ɗaya kalmomin yaren amma larabci madda kawai madda wata madda an ce madda kamar in ce ka taba to madda ne kaga a ƙarƙashin shi zaka sami su katibu su kitabu su maktabatu su maktabu su kutabu gainan su katibatu su katabatu ba iyaka ne to duk ƙarƙashin wannan kalmar katabar za ka sami kalmomi kila kasan arba'in ko talatin ko hamsin to madda madda kawai a cikin kamus daya na larabci wanda ake jima lisanul arabi akwai madda dubu tamanin madda kawai ba kalma ba sai da wannan madda dubu tamanin ka sarrafa su daga tsarin kalma fiye da miliyan ɗaya a kamus ɗaya daga cikin kawamis din larabci sai da haka fara'in larabci yana da yawa Kada ba har tara da kalmar shin mace ma tana ganin wannan abin فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم to aka ce malamai suka ce abin da yasa sai da suna Aisha radiyallahu anha anan ta ce mace ma tana gani ko suka ce saboda iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan sai da Ummu Salama ma ta yi wannan tambaya dan ta wannan ce saboda sai da suna Aisha radiyallahu anha tana karamin shekaru shi kuma wannan abu da zai kan faru da mace dan mace ita tana da sabanin namiji namiji watan sha'ar yana so ne yana huzuri su a wajen su suna da abin da suke kira da wannan kushiyar ko to haka watan kowanne jama'a za ka lura da a wani wuri aka faɗi kalmar waye faɗi ta waye faɗa ma sai ka ce to ga ma'ananta ko ba haka ba mun gane wannan mun gane to dan haka ne ba za mu shiga cikin rudanin in muka ji Allah subhanahu wa ya jingina wa kansa wani suna ko wata sifa mu rude mu kokarin tashbihin wannan sifan da na dan adam ina fatan mun gane domin ji Allah subhanahu wa ya jingina wa kansa wata sifa to yadda ta dace da Allah subhanahu wa yanzu kalmar ta tashi da ma'anar da muka sani ta kuma ma'anar ta yadda ta dace da ubangiji garin mutan tsaya ma akan wannan zaman duk da ta wuri ba ta tsawaita mana bayani a cikin wannan amma ni ba zan iya fahimta da kyau ba amma dai abin da muka sani abin da ya shafi namiji da mace to wannan ya danganta da farazat din namiji da na mace ko idan idan namiji ya zama mace duka positive take haifarwa ko namiji kuma shi ne yake farzin positive da negative idan negative din namiji ya haɗu da positive din mace za a sami ɗa namiji idan positive din namiji ya haɗu da positive din mace za a sami ɗa mace wannan kan ilimin kowa da kowa alƙanana ma da ba halayen su bane duk ya kai nan wajen amma shi kuma kamanni wato daga wasu hormonati daga yaya jinas din suke ta'aruki a sami kama to shine wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana muqaddiman wannan fannin su kuma likitoci ya rage nasu su zai su tawassu cikin bincike su isa zuwa ga wannan mun san dai jinas na halitta na namiji da na mace su suke samar da kamannin da yaro yake tashi a kai ba dole ya zama jina din su na kusa kusa ba shi yasa zai biya yaro zama yayi kama da kakan macen nan goma sha biyar ne to wannan wannan har yanzu da maman ne kama saboda jina din ta ne daga cikin jikin ta ne ya dauko abin da ya dauko sallallahu alaihi a so idan ruwan namiji ya rinjayi ruwan mace ko ya riga ruwan mace to shikenan da zai zama namiji idan na mace ya riga namiji da zai zama da zai zama mace watan ai zai kama akwai ba zai zaune zai kama da miji da miji idan na mace riga zai kama da mace wallahu a'lam وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء an ruwaita daga imam malik daga sayyidina shamun urwa daga baban shi urwa ibn zubair zainab bintu abi salma zainab bintu abi salma ɗaya ce daga cikin rabibat mustafa sallallahu alaihi wasallam a ta wanda aka raine su a gidan manzon Allah ta da mutan Allah ta kare shi a ta zo yar ummu salama ta zo take cewa ummu sulaim ta zo wajen manzon Allah ma iyalin abu talhat al-ansari ta zo wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce mishi ya rasulullah inna allaha la yastahi min al-haqq Allah subhanahu wa ta'ala baya jin kunya daga abin da yake gaskiya watan afwan kalman baya jin kunya shine abin da mu gama yanzu ko shine karatun da mu gama yanzu ta kalman kunya da sauransu inda ni ko kai aka jingina ma aka fassara zai kasance amma tunda an jingina ma Allah to shi Allah subhanahu wataala aka jingina mashi irin wannan kalmomin na tasarrufi sifofin na tasarrufi abin da malamai suke cewa shine to ga ya da abin da wannan sifan ke haifarwa shi ake nufi ba sifan kansa ba in an ce ghadiba Allahu ghadban lam yaghdab mislahu qattu wa inna rabbaka ghadiba ghadban lam yaghdab mislahu qattu to ba ghadiban fushin ne ake jingina ubangiji ba abin da fushin ke haifarwa shine wani irin aiki ake an yi fushi kai na laha ya bahaku kaga menene dariya ke haifarwa yarda da ra'awa da jin kai ko to gaya abinda wannan sifar da aka jingina din yake isa zuwa gare shi yake haifar da shi to shi ne ake nufi da shi a wajen sura da nan aka ce inna allaha la yastahi dan jin kunya shine wata ya tsinke babu asari ya rubuta ko ya kai shi wani abu ya sa ya haka wanda yake ana son shi wata ka kiyin wani abu saboda baka son wani ya ce ko saboda baka son jama'a haka kana jin kunyan mutane baka son su ce maka ga abin da kake yi ko ga kaza wannan abu ne wanda ana son shi addini ko hadisi ya zo a bukhari ko inna rasulullahi sami a rajulan ya izo akhahu fil haya'i fa qala da'u fa innal haya'a min al iman ko a idan lam tastahi fasna ma shi'ta haka ga sunan da hadisi da yawa da suke nuna muhimmancin jin kunya a duk da hadisin idan lam tastahi fasna ma shi'ta yana da ma'ana biyu ko zai iya nufin duk aikin da ka zo za ka yi ka gaba ka ji kunya ba to ka tabbatar aiki ne mai kyau da haka aikata shi to idan mumini ne mutum cikakke ke da a wani shi kuma yake kashe shi ba jin kunya Allah ya kare mu shi ne da ya tsiko ya tara ta gaba inda Allah ya karzawa shi da ba ƙaryan yake alfahari ko da rashin kunya yake alfahari yake takawa su ba wanda ba za su ci mutunci shi ba su kaza to ga irin wannan shikenan an keke shi Allah ya kare mu to Allah subhanahu wataala ta ce baya istihyai baya istihyai anan watan baya abinda hayawu ke haifarwa abinda hayawu ke haifarwa shine dalilin wani abu kaki fadin abin da kake so ka faɗa ko to ita kuma anan turidu an ta takhallaka bi akhlaqir rahman ko tana son ta takhalluki da akhlaqul lahi subhanahu wataala shine ta ita ma ta zo ta ce to ni ba na jin ba zan ji kunya ba zan yi tambaya akan abin da ya shafi addini na hal ala al mar'ati min husnin izahiyat talamat shin mace akwai wani wanka akan ta in ta mafarki anan malamai suke cewa yana nuni da cewa yana da kyau mace fi wududil hashma fi wududil din duk abin da take bukatar sani na addinin ta tambaye shi shi kuma malami ba dama ne wannan ya samu ba ya watan ya warware kafa ya warware linzami ya ta surutu a'a ita ta tambayar gwargwadon abin da take bukata shi kuma ya bata amsan gwargwadon kadai abin da ta tambaya ko ba ta yi a kai shi yasa kaga can sayyidina Husayn al-Khudri yace masa sayyidatuna Aisha lan as'ala hada ahadan ba'daki watan ba zan kara tambaya ba dama ba ina tambaya na fudul bane ina tambaya ne na ilimi kuma tunda na sami ilimin to shikenan ba zan kara tambayan kowa fakala nabi sallallahu fakala sallallahu alaihi wasallam na'am kidara atil ma yace eh zan ce wanka in ta ga ruwa to wannan hadisin kamar yadda muka ce malamai suka hada wasu suka ce to shikenan in aka kalle shi aka hada da hadisin sayyidatuna Aisha sai a ce to kila ya faru ne duka suna zaune wuri ɗaya dan ba zai yi a ce sayyidatuna Ummu Sulaim ta tambaya a ɗakin sayyidatuna Ummu Salama ta dawo kuma ta ƙara tambaya a ɗakin sayyidatuna Aisha ba zai yi duka suna zaune ne a tare a wuri ɗaya aka yi tambayan wannan shine tofiki kadai da ya dace da hankali na hadisi ko ba haka ba wanda ki mai ruwa ne amma ba aiki a ce ta tambaya a nan ta ta manta kuma wani lokaci ta zo ta ƙara tambaya a wancan ɗakin amma dai taufikin da malamai suka tsaya a kai shine ta tambaya ne a gaban dukansu wallahu ala a babu to za bari mu tsaya a nan za mu tashi insha Allah jano muslim janabati dan malam ya ce mun dade wa mai karatun usulul fiqi ba da daina tsallaka littafin nan kamar ya faru da matar shi sai bacci ya kwashe shi bai yi alula din nan ba shi kuma akwai wani abu ne da ya kamata ya yi kafin na rufon kamara to sannan kuma idan mutum ya kasance ya yi mafarki sai ya zama ya waye gari kamar yana da matsala ne amfani da ruwan sanyi kuma ya kasance bai samu ruwan zafi ba wanda zai yi wanka to ya ya kamata ya karan falla da mu da sallah
to tambayar da na farko dai shi wannan alulan sunna ne an so a yi ba farilla ba ne da aka yi biyuwar alulan ba shi kenan ba komai amma dai an so a yi ya bar sunna ne muhimmanci a mutumin da bai sami dan wannan tambayar na gaba na shi ma duk tambaya ɗaya ne tambayar da kai shi yayi mutumin da bai sami ruwan zafi ba to kasan shi ka'idar shi ne me ake nufi da samun ruwan zafi ko me ake nufi da tsoron sanyi mafi yawa yanzu mutane da an tashi ana sanyi sai a fake da wannan a ce kawai za a ɗauki na dina yusuf sai a ɗauki ba abin da ake nufi baki abin da ake nufi da sanyin da zai hana ko zai sa wanka da ruwan zai hana wanka da ruwan sanyi a yi uzuri zuwa ga taimama shine sanyin da ake tsoron halaka ka gani ko itlafin wani sashi mai girma na ɗan adam daga cikinsa misali tana tsoron in kai tsawon nan wallahi ciwo zai kama da ciwon da ba ta da tsada daga kansa ko ko in kai wankan nan la sama Allah mutum yana da wani ciwo ne in yi wankan nan ya zuwa mashi ruwa zai iya ma koma mutuwa gaba daya to irin wannan sai ya zama wajibin sa ya taimama ina fatan ka gane amma ba kamar yadda yanzu mutane kawai suka dauka cewa yan dan sanyi ko dan yaya ana dan tsoron dan mura ko kaza wanda yake ma ba muhaqqaqul wuqu'i bane to ana nufin wasan abin da ake muhaqqaqul wuqu'i ne in dai kai to ga abin da ya faru da kai to sai ka azumi zuwa ga taimama Allahu akbar na ana kamar mazini
mun fahimta mazini kamar wannan wanda shi ba mazini ba ne kamar shi awa ake sashi da shi eh shi a kan shi ne ya ya zuba a cikin za a wanke shi shi ma za a wanke shi ai mun yi magana a kansa za a wanke shi za a wanke tufafi watan ya danganta ne idan a cikin jiki ne ya zuba to wancan yana cewa la sala ala fakhiri man saratu hatta aqdi ya salati amma idan ya zuba a cikin tufafi dole a wanke shi Allahu a'lam ha kamar mutum ya yi alwala ai shi mazi ba ma ba ma sabanin ciwon najasa ne dama sabanin ne cikin maniyi shi ijma'an najasa ne kamar bawali ne ijma'in da jasa ne ba wanda ya ce ba na jasa bane sai dai bawalin misali yaron da bai fara cin abinci ba ko ko bawalin dabba wanda ake cin namanta yaron da bai fara cin abinci ba kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yayyafa ruwa akan bawalin ɗa namiji ko to kuma hadisi yake cewa in bau ala baunin gulani wa silu baulan jariyati to wannan yasa ake ganin cewa baulin mace yarinya wanda ba ta fara cin abinci ba shi ma sabani ne da ake nufi ta fara cin abinci domin idan kuka kalla mawuyaci ne a ce ga yaron da bai taba cin wani abu ban da nono mawuyaci ne musamman tun da ana musu tahani ko daga haihuwar su ana dan sa musu ko dan zuma ko dabino ruwan dabino a baki kaga sun taba cin wani abu ko ba haka ba to wasu ka tafi akan cewa ana nufin har wanda ko tahani ba ta masa wasu ka ce a banda tahani din to galiban dai ya tafi akan banda irin waɗannan matan a al'adance bai fara cin wani abu ba ko da a kuskure an taba dan sa mashi wani abu a baki kamar zuma ko dabinon da ake sa sa ma yara din to haka kuma abubuwan da ake cin naman su kamar rakumi kamar sa kamar akuya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci waɗancan mutanen Allah ne su tawar madinata ko su sha daga fitsarin rakuma to Allahu a'lam to amma dai waɗannan sauran duka su najasa ne wanda yake ba sabani a cikin su na
a mutumin da ya alwala sai aski haka ya aski gemun sa da kuma kansa haka to ya je in mutum ne ya alwala kafin ya je ya sallah sai ya aski aski kan shi haka na to alwalar zai kara shafar kan ne ko kuwa ko zai tsiri a ai alalar sa alalar da ya alalar tana ai alalar waɗannan duka shafan wasu abubuwa ne wanda suke wata ma'anawiyai ma'anawiyyin ibada ba yana nufin cewa sai ya je dole da ruwa to in haka ne in ruwan ya bushe ma in zai kara wata sallar sai ya kara shafan ki
ya saboda sai amin aski ne da wani nisa ne ce dole sai na je na to ban san wannan karatu ba na haka wajen ba wanda limani da ya bada sallar makaraba na to a raka na farko da laya yi sai ta fi su to shi ya ya gyara su
ai ruku'u rukuni ne a cikin sallah saboda dole ne a yi ruku idan ba a yi ruku ba a gyara shi da da sujada sai dai a yi ihmalin wannan raka'an a sake wata na na game da game da wannan majalisa na na na bayan ya dace